الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 17 ga watan juma'a hula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma daya ga watan daya shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am a eh ba a ji sosai da gani alaikun suna kamar yadda ya haramta kai mutum ya so kafin ba ya haramta mutum ya so musulmi ba su ba ya sayo mi ya so musulmi ba su yi soyayya so a soyayya wai kamar yadda cewa haramun ne musulmi ya kaunaci wanda ba musulmi ba ko mun kusacinsa da shi inda aka ce arne ne to haramun ne musulmi ya kaunace shi sawa'an mahaifinsa ne ko mahaifiyarsa ko mawane ne kamar yadda wato ubangiji ta'ala ke faɗa a can ƙarshen suratul mujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم الآية Ubangiji ta'ala ya ce ba za ka samu mutanen da suke imani da Allah da ranar kiyama suna ƙaunar waɗanda suka saba ma Allah suka saba ma manzansa ma'ana waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu walau kanu aba'ahum ko da mahaifansu ne aw abna'ahum ko ƴaƴansu ne aw ikhwanahum ko ƴan uwansu ne aw ashiratahum ko danginsu ne ubangiji ta'ala ce ba za ka same su ba suna kaunar su to don haka wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar da haramcin mumini ya kaunaci wanda yake ba musulmi ba kauna wadda take kai zuwa cikin tallamar kamar yadda ce yace la tattakizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'ala al-iman to shine dan uwa yake cewa to ina ga shi kamar misali musulmin da ya zamanto fasiki ne ma'ana wanda baya da'a ga ubangijinsa shin shi menene matsayin kaunar shi zaka kaunace shi gwargwadon imanin shi an gane ko musulmi duk aikin shi na sabon Allah baya nuna cewa ba za a kaunace shi ba dole ka kaunace shi a matsayin shi na musulmi ka ringa ƙoƙarin gabatar masa da nasiha da yi masa addu'ar Allah ya shiryar da shi ya daina wannan aiki na sabo amma za ka kaunace shi ne gwalgwadon wato imanin shi mumini wanda yake tsantsa mai da'a ga ubangiji subhanahu wata'ala to wannan dole ka kaunace shi kauna ɗari saman ɗari ka kusance shi ka mu'amalance shi mu'amala wadda take kyakkyawa in ya zamanto mumini ne mai saban Allah to shi kuma wannan zaka kaunace shi gwargwadon imanin shi anan zaka iya kaurace masa in har kauracewar za ta yi amfani an gane ko kenan abinda dai muke so mu fahimta mumini ko da wato fasiki ne wannan haƙƙi ne na mumin haƙƙi ne nashi akan mumini dan uwan shi ya kaunace shi yana daga cikin kaunar shine kokarin yi masa nasiha da nisanta shi game da wannan aiki wanda yake na sabo na'am na'am wannan suna daga cikin kamar asali wanda yake na gina hukunce-hukunce an gane ko daman al'usul a wurin ahalus sunna wal jama'a guda hudu ne farko alkitab alqur'ani abu na biyu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku shine al-ijma haduwar kenan malamai akan wani hukunci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo baya tabi'ai da atba'u tabi'in da sauransu duk lokacin da aka yi al aka sami ijma'i na al'umma ta malamai to shi ma wannan hujja ne sannan na hudu shine kiyasi shi kuma sai ya cika sharuɗansa domin kiyasi yana da sharuɗa ƙara fahimtar haka sai an koma kowanne babi ne mai zaman kanshi a cikin ilimi wanda yake na usulul fiqh yanzu misali kamar yadda malamai suka kiyasta mai salsalar baul wanda bauli baya tsaya masa ko iska ko bayan gari sun kiyasta shi akan mace wadda take mai jinin istihaba wadda jini baya tsaya mata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ta da cewa lokacin kowace sallah ta yi arwalla to haka mutumin da yake da rashin lafiya ta rashin tsayawar bawali ko rashin tsayawar iska ko bayan gari to wajibi ne a kan shi a lokacin kowace sallah ya yi arwalla ko da yana cikin sallah bawalin ya zubo arwallar shi tana nan bata warware ba kamar yadda a kan ita mai jinin istihaba ne aka kiyasta ta darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabul jihadi wasiyar mun tsaya ƙarshen babi na 162 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na hukuncin mutumin da baya iya tabbata a bayan doki ma'ana wanda in an dora shi doki ma baya iya tuka shi mi ya dace a yi masa shine anan malam ya zo mana da hadisin kirir ibn abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda yake faɗa ma hajaba ne nabiyu sallallahu alaihi wasallama munzu aslamtu ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa sanya wani shamaki tsakanina da shi ma'ana ya hana in gana da shi tun lokacin da na musulunta an gane ko shi ne ya ce ma hajaba ne nabiyu sallallahu alaihi wasallama منذ أسلمت tun lokacin da na musulunta yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba sha makance tsakani na da shi ma'ana duk lokacin da na nemi ganawa da shi to nakan samu ganawa da shi wala ra'ani illa tabassama fi wajhihi tun lokacin da na musulunta yace manzon Allah bai taba gani na wato face sai yayi mulmushi a fuskarsa kenan wannan minal wato takallum ko kuma min al-khitabi ila al-ghaiba ma'ana illa tabassama fi wajhi yanda zancen yake tun lokacin da na musulunta yace manzon Allah bai taba gani na face sai yayi mulmushi a fuskata sai ya mu mulmushi wanda mulmushi ko yana nuna wato so da kauna ga wanda ake masa mulmushin sannan sai ya ce wa laqad shakautu ilaihi tabbas na kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuka wani lokaci nace masa anni la asbutu ala alkhairi nace ya rasulullahi bana iya tabbata a bayan doki ma'ana bana iya sarrafa shi koda na hau fadaraba bi yadihi fi sadari wato manzon Allah sai ya bigi kirjina wato da hannunsa ma'ana ya bankaɗe ni wa qala sai manzon Allah ya ce Allahumma sabbithu ya ce ya Allah ka tabbatar da shi waj'alhu hadiyan ya Allah ka maida shi mai shiryaswa mahdiyan kuma shiryayye akwai taqdim da ta'khir taqdim da ta'khir domin sai mutun ya zamanto shiryayye kan iya shiryar da wani shine yace waj'alhu ya Allah ka maida shi hadiyan mai shiryaswa mahdiyan shiryayye wanda wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya fa'idantar da mu duk wanda baya iya tuka wani abin hawa kenan addu'a za a yi masa cewa Allah ya tabbatar da shi kamar yadda ana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ma jarir ibn abdullahi kai tsaye Allah ya karɓi addu'ar manzansa ya koyi wato sarrafa doki take yanki wanda wannan alama ce daga cikin alamomi na gaskiyar annabta da manzanci na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam da kafin haka shi jarir bai iya doki ba amma manzon Allah yana masa addu'ar take yanke koyi yanda ake sarrafa doki shine nan malam yazo da wannan hadisi kenan duk wanda bai iya ba addu'a za a yi masa Allah ya tabbatar da shi ma'ana ya iya za mu tashi hadisi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب دواء الجرح بإهراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن أيينة الهلالي المكي قال حدثنا أبو حازم هو سلمة بن دينار أنه قال سألوا سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بكي أحد من الناس أعلم به مني كان علي رضي الله عنه يجيء بالماء في ترسه وكانت يعني فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه وأخذ حصير فأهرق ثم كشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na yadda ake magance rauni ta hanyar wato kona kaba in ta yi toka tokar sai a zuba ta wato a gun rauni shi ne ya ce babu da wa'il jurhi baban da ke bayani game da wato maganin rauni yakan kasance ayyakunu bi ihraƙil hasiri yana kasancewa ne ta hanyar wato kona tabarma idan aka ce alhasir wato tabar makaba kenan wadda ake kiranta karannu kenan a nan abinda muke so mu fahimta kar mu fahimci cewa sai tabar ma wadda aka saka a a kaba in aka samu aka kona to wannan tokar da ita ce dai ake bukata ita ce magani an gane ko shine yace bi ihraqil hasiri wato yana kasancewa ne ta hanyar wato kona shine tabar markaba kenan in ta zama toka wannan tokar ita ce ake durawa a cikin ramin wato na rauni sai ya ce wa gasilil mar'ati ana abi haddama an wajihihi wato da bayani game da halaccin mace takan wanke ma mahaifinta jini gabarin fuskarsa bai keɓanta ba ga fuska duk inda jini ya faru a jikinsa ba laifi tana iya wankewa an gane ku saboda ita iyarka muharramarka ce shi ko muharrami yana halatta ya dafa jikin muharramarsa ko muharrama ta dafa jikin muharraminta shine yace wa ghaslil mar'ati an abi haddama an wajhihi da bayani game da halaccin mace tana iya wanke jini wato tana iya wanke ma mahaifinta jini an wajihihi gabarin fuskarsa sai yace wa hamlil ma'i fi turs wato da ɗaukar ruwa ɗauko ruwa a cikin garkuwa an gane ko shi ma wannan ba laifi ba ne ba baya daga cikin kenan ba za a sanya shi a cikin kamar layin cewa kamar israfi bata abu wanda yake na amfani saboda ita garkuwa galibi dai akan yi ta da kirgi to in har ya kama a ɗauko ruwa a cikinta ba laifi ba ne ba shi ne anan malam ya zo mana da hadisin abu hazin salamatu bin dinar Allah ya ji kansa yake cewa jama'a sun tambayi sahal ibn sa'ad as-sa'idi Allah ya kara masa yadda suka ce masa bi ayi shay'in duya jurhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai da wani abu ne aka magance raunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi masa a ranar yakin Uhudu domin a ranar yakin uhudu an fasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai goshinsa jini yana zuba aka karya masa haƙora na gaba waɗanda ake kiransu a sanaya jini yana ta zuba an yi an yi jini ya tsaya ya ƙi tsayawa in an zuba ruwa ma ƙaruwa yake to shine a nan aka ma sahad ibn sa'ad as-sa'idi tambayar cewa wai da wani abu aka magance raunin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Uhud lafazin duya an ciro shi ne daga wannan addawa faqala sai sahal yake cewa ma baqiya ahadu minan nasi a alama bihi milli ya ce iya zato da iya sani na ya ce a yau babu wani wanda ya fi ni sani wanda ya rage abin ƙasa wanda ya fi ni sani game da cewa da me aka ma maza Allah sallallahu alaihi wasallama magani me yasa saboda kasancewar anan galibi waɗanda suke sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka halarci yakin Uhudu mafi yawansu babu su shi yasa anan shi sahal yana faɗa ne akan rinjayen zaton shi wanda shi kuma yana halatta akan rinjayen zato ka faɗi cewa ba wanda ya san abu kaza in banda ne ko kuma abu kaza kawai kaza ne wanda kar mu manta kamar yadda yake cikin hadisin sahabin da ya abka ma iyalinsa a cikin wata na ramadan wanda ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na halaka manzon Allah ya ce me ya halakar da kai ya ce ya rasulallahi na abuka ma iyali na kuma alhali cikin yini na ramadan hankalinsa a tashe maza Allah ya ce masa kana da halin da zaka yantar da bawa ya ce a maza Allah ya ce masa zaka iya yin azumi 60 a jere ya ce a zaka iya ciyar da miskini 60 ya kawo rantsuwa ya kafsa ya ce wallahi ya ce rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya ce ya rasulallahi ban san ba wani gida tun daga gabacin madina har izuwa yammacinta gidan da ya fi nawa talauci kaga wannan shi a iya sanin shi a iya rinjayen zatansa babu wani gida wanda ya fi nashi talauci to haka shine a nan ya ce wato sahal ya ce ma baƙiya a hadun minan nasi a alama bihi minni ya ce babu daidai da mutum ɗaya wanda ya fi ni sani game da abin da aka ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama magani a ranar yakin Uhudu ya ce sama da ni ya ce ban san ba akwai wani wanda ya rage wanda ya fi ni sani sai yake fada ya ce kana aliyu ya ji ubilma ifi tursihi aliyu Allah in kara masa yadda ya kasance a rannan yana kawo ruwa a cikin garkuwarsa ana wanke ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan jini a garkuwarsa yake zuwa ya ɗauko ruwa sai ya kawo ana zubawa ana wankewa shi ne ce wa kanat ya'ani fadimata radiyallahu anha tafsilu dama an wajihi fadima Allah ya kara mata yadda ita kwa ta kasance tana wanke jinin gabarin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ita wannan tarjama kusan hukunci uku ne na farko cewa yi kana aliyu ya ji ubil ma'i fi tusihi aliyu ya kasance yana zawwa da ruwa a cikin garkuwarsa kenan wannan halaccin hamlul ma'i fi tus inda baya dacewa a ɗauko ruwa a cikin garkuwa da manzon Allah ya hane shi sannan sai ya ce fatima Allah ya kara mata yadda ta kasance tana wanke jini ga barin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kenan malam yace wa ghaslil mar'ati an abi haddama an wajhihi to lokacin da ana zuba ruwa ana wankewa jinin baya wani kakkauta na tsayawa sai kai da duwa yake wa ukhiza hasirun a lokacin nan sai aka dau wata tabarmar kaba fa ubrika sai aka kona ta da ta zama toka ثم غشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai aka cika ramin raunin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tokar tokar ita ce aka ringa zubawa a cikin ramin raunin sai da aka cika shi da aka cika kuma sannan shi ne sai ya tsaya wannan wato babe malam ya yi shi ne domin fa'idantar da mu cewa in har an samu rauni to ga ta hanyar da ake magance wannan rauni da izinin Allah subhanahu wata'ala shine a kona kaba idan ta zama toka wannan tokar sai a cika sai a zuba ta a kan raunin da izinin Allah subhanahu wata'ala jini zai tsaya babu ma yukrahu min at-tanazu'i wal ikhtilafi fil harb wa uquwati man asa imamahu وقال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني الحرب قال قتادة وابن دعامة السدوسي البصري الريح الحرب قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن سعيد بن أبي بردة عن أبي هو أبو بردة أبو بردة ابن أبي موسى عن جده هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث أنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أهد وكانوا خمسين رجلا وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير فقال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أهد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرهوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطعناهم فلا تبرهوا حتى أرسل إليكم فهزموهم قال فأنا والله رأيت النساء يتشددن, يتشددن فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاكلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب ابن جبير الغنيمة أي, أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون قال فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير اثني عشر رجلا فأصابوا منا سبعين وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة سبعين أسيرا وسبعين قتيلا فقال أبو سفيان في القوم محمد ثلاث مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ثم قال في القوم ابن أبي قحافة ثلاث مرات ثم قال في القوم ابن الخطاب ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك قال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلا لم آمر بها ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز أؤل هبل أؤل هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل قال إن لنا لعزى ولا عزى لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه قال قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhanci ko mu ce haramcin attanazu wato jayayya da juna wal ikhtilaf da sabani fil harbi wato a wajen yaki in dai an fita fagen daga to haramun ne wato mayaka ya zamanto suna jayayya da juna ana samun sabani tare da cewa jayayya da sabani ko ba a fagen daga ba baya halatta duk abin da zai kawo jayayya da sabani tsakankanin jama'a ta mummune to bai dace ba amma haramcin yana karfafa a fagen daga shine ya ce babu ma yukurahu babi ne wanda ke bayani game da abin da aka haramta minat tanazu'i na jayayya da juna wal ikhtilaf da sabani fil harbi wato a wajen yaki wa uqubati man asa imamahu da uquba ga duk wanda ya saba ma shugabansa an gane ko uquba wanda Allah subhanahu wata'ala ke ɗanɗana ma bawa idan ya saba ma shugabansa domin duk wanda aka shugabantar da shi akan jama'a to dole a yi masa biyayya wannan in aka ce shine shugaban runduna to dole a yi masa da'a iya kawai abin da za ku iya bashi shine shawara da ra'ayi in ya ga ra'ayinku da shawararku ya fi nashi to yana iya karba amma in yayi turmi ya nace cewa kawai ra'ayin shi da shawarar shi za a bi dole ku yi masa da'a ku ne ku maida lamarin ku zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala shine malam sai ya ce wa qala Allahu azza wa jalla ubangiji mai girma da buwaya ya faɗa a can cikin suratul anfal wala tanaza'u ubangiji ta'ala ya ce ku bayi na muminai wato kar ku yi jayayya da juna fatafshalu in har kuka yi jayayya da juna wato fatafshalu wannan jayayya sai ta kai ku zuwa wato shine samun rauni ku tsorata ku razana ku sha da baya wata zahabar rihukum karfin ku sai ya gushi kenan duk wani karfi da kuke da shi da duk wani tanadi in dai kuka samu jayayya da juna to al'amarin ku zai zaizaye ya tarwatse za ku kai yadda ƙarfinku gaba ɗaya zai gushe kenan a samu galaba a kanku shi ne ya ce wala ta na zaɓu karku yi jayayya da juna kaga wannan hani ne kai tsaye daga allah subhanahu wa ta'ala cewa muminai kar su yi jayayya da juna fatafshalu ubangiji ta'ala ya ce sai ku tsorata lafazin fatafshalu an ciro shi ne daga alfashil alfashil shine wato aljubun tsoro kenan wanda duk wanda ya tsorata to lamarinsa zai zaizaye don haka tarwatsewar al'amari ya zaizaye shine ake cewa fashil sai ce wata zahabar rihukum ma'ana ƙarfinku wato zai gushi shine ya ce ya'anil har kenan ƙarfinku wanda yake na yaki zai gushi katada ibnu di'ama yace arrihu alhar abinda ake nihi da arrihu anan alhar ma'ana karfi wanda yake na yaki kenan quwwatukum fil har karfin ku wanda yake na yaki zai gushi to kaga wannan aya da malam yazo da ita dalili ne wanda yake nuni zuwa haramcin jayayya da juna tsakanin waɗanda suke mayaka a fagen daga shi ne malam sai yazo da hadisin wato sa'id ibn abi burda daga mahaifinsa abu burda shi kuma wato daga mahaifinsa kenan shi sa'id daga kakan shi abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'az ibn jabal da shi da abu musa wato zuwa birnin yaman wanda wannan kwa ya kasance ne a shekara ta tara wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aika mu'az ɗan jabal da abu musa a matsayin cewa su ne malamai su ne alƙalai su ne masu karantar da addini matsayin 'yan aiki ne manzan Allah ya zaɓa ya tura su birnin yaman da za su tafi manzan Allah yake cewa da su yassira manzan Allah ya ce ku sauƙaƙa wala tu'assira kar ku tsananta ma jama'a kaga anan manzon Allah ya umarce su da sauƙaƙawa wanda wannan wajibi ne duk wani mai kira zuwa ga addinin Allah to ya tabbata cewa wajibi ne a kan shi wato ya sauƙaƙa ma jama'a kar ya tsananta musu saboda duk abin da sauƙi bai bada shi ba to tsanani bai isa bai bada shi shine yace yassira wala tu'assira maza Allah ya ce ku sauƙaƙa kar ku tsananta wa bashira wato ku ringa ba jama'a albishir ma'ana ku ringa ƙoƙarin faɗa musu abin da zai faranta zuciyarsu idan aka ce bushara abin da zai faranta zuciya wala tunafira maza Allah ya ce kada ku kure jama'a ma'ana ku sanya su kyamar addini su nisance shi annufur shine mutum ya kyamaci abu ya nisance shi wala tunafira manzo Allah yace kada wato ku kore jama'a kenan duk abinda zai sa jama'a su ji daɗi su yi farin ciki su ƙara gabatowa to shi ya kamata a ce ne kira zuwa ga addinin Allah ya yi amfani da shi duk abinda zai sa jama'a su kyamaci wannan kira su nisance shi to wannan bai dace ba kenan mutum ya yi ƙoƙari ya nisanci duk abinda zai sa a kyamace shi shi ne ce wala tunafira ya ce kada wato ku kore jama'a ku sa su ringa kyamar addini wata ƙawa'a mazan Allah ya ce kuma juna ɗa'a wala takhtalifa mazan Allah ya ce kada ku saba da juna duk abin da zai kawo saɓani tsakaninku mazan Allah ya ce ku nisance shi kaga wannan malam ya zo da hadisin domin ya nuna mana haramcin saɓani kwata-kwata baya dacewa duk abin da zai kawo sabani a cikin jama'a to abin da ya kamata a nisance shi don haka manzo Allah ya ce musu wala taktalifa ma'ana kar ku saba da juna shine sannan malam ya zo da hadisi na albara ibn azib Allah ya kara musu yadda kamar yadda almajiransa Abu Ishaq Amr ibn Abdullah sabii yake faɗa cewa albara ibn azib shi yake ba mu labari yake cewa ja'alan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama ala rajalati yawma uhudin wa kanu 50 rajulan abdullahi ibn jubayr wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar yakin uhudu ya sanya abdullahi ibn jubayr shine shugaba ala rajala ga waɗanda suke yan kafa kenan lafazin rajala jam'i ne na rajin in aka ce rajil ɗan kafa kana iya masa jami'i rajil ko ka ce rajala ko ka ce wato rijalan kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa wannan wa azinfin nasi bil haji ya atuka rijalan wa ala kulli zahir kuma a can wa ajlib bi khaylika wa rajlika ar-rajl shi ma jam'i ne na rajil kuma sannan jam'i na uku kana iya cewa rajala yan kafa kenan wanda yan kafan ko mahalba ne gwannan halbin kibiya ne su mutum hamsin maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya zaɓe su a ran nan sai ya shugabantar da abdullahi ibn jubair wato a kansu maza Allah ya jera su akan wani dutse wanda ake kiran shi da suna jablu ruma wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci birnin madina sai ya mai da dutsen uhudu a bayan shi shi kuma wannan dutsen wanda manzon Allah ya jera waɗannan mahalba yana hagunkin dutsen uhudu kenan su sun kare bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran jama'a kuma sun fuskanci kenan abokan gaba ta inda suka zo faƙada sai manzon Allah ya faɗa lokacin da ya shugabantar da abdullahi ibn jubair kuma ya nuna musu cewa gagun da za ku zauna ku kare bayanmu manzon Allah ya ce da su in ra'aitu muna takufuna ɗairu maza Allah ya ce in kun ganmu tsuntsaye kamar tsuntsaye suna sauka suna warce mu fala tabrahu makanakum haza maza Allah ya ce wannan guda na aje ku karku gushi hatta usila ilaikum sai na turo muku sakon cewa ku kusa kenan koda kun ga kamar wasu tsuntsaye suna sauka suna warce mu maza Allah ya ce karku kusa wa in ra'aytumuna hazamna alqauma manzo Allah yace in kun ga mun karya waɗannan jama'a abokan gabar mu wa awqa'nahum mun fatattake su mun yi daidai da su fala tabrahu manzo Allah yace kada dai ku gushe daga gunda na ajiye ku hatta usila ilaikum sai na turo muku sakon cewa ku gusa an gane ko kamar yadda kenan kenan sawa'an mun yi nasara ko an yi galaba akan mu kar da ku gushi fa hazamuhum a farkon yaƙi da izinin Allah subhanahu wata'ala mu'minai sai suka karya abokan gaba suka fatattaki wato mushrikan makka ala albara'u yake cewa fa ana wallahi ra'aytun nisaa yashdudna a wata nuska akan samu ya tashaddadna ya ce nakan ya ce wallahi na ga matan muminai a ran nan wato sun zage damtse sun zage ne kada ba da khalaqiluhunna wa aswaquhunna wato kwandiggansu da ƙwabrinsu ya bayyana yanda suke kai kawo suna ɗauko ruwa a cikin salka suna shayar da mayaka sai kai kawo suke su suke ɗauko ruwa a cikin salka suna shayar da mayaka kuma duk wanda ya samu rauni su suke mushi magani a ranar shi ne ya ce wa wallahi ra'aitun nisa ya ce wallahi na ga matan muminai ya shiduduna ma'ana sun zagi ne a ran nan kada ba da khalakiluhunna wa aswaquhunna ya ce kwan dukkansu lafazin khalakil jam'i ne na khalkhal idan aka ce khalkhal wato shine kwandage wa aswaquhunna yace da kwabrinsu rafi'atin siyabahunna wato sun dage tufafin su ma'ana sun tattare saboda daman tufafin matan mu'minai jan kasa yake faqala ashabu ibn jubair wato abokan abdullahi ibn jubair wanda manzon Allah ya hada shi da su ya shugabantar da shi a kansu cewa su tabbata akan wannan dutse kar su gushe sai suka faɗa ga shi ibn jubair suke ce masa alganima ai qaumul ganima lafazin ai adatun nida ne ai ya qaumu alganima wato ya ku jama'a ku yi maza ga ganima ga ganima ta samu su fa wanda aka dora akan dutse aka yi musu wannan wasiya wai su ne suke kiran juna suke faɗa ga ganima ga ganima sun ga an karya abokan gaba shine suke cewa zahara ashabukum fama tantazirun abokanku sun yi galaba akan makiya jiran me kuke ku sauka kawai mu je mu tattara ganima mu taya su tattara ganima faqala abdullahi ibn jubair shugabansu abdullahi ibn jubair sai ya faɗa ya ce a nasitun ma kada lakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin yanzu kun manta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa muku kar ku manta fa cayi mana fa koda kun ga tamkar wasu tsuntsaye suna wartan mu kar ku gushe wannan guda na ajiye ku sai na turo sakon cewa ku gusa kuma in mun karya waɗannan jama'a manzon Allah ya ce kar ku gusa sai na turo sakon cewa ku gusa ya ce kar ku manta fa abinda manzon Allah ya faɗa mu qalu sai suka faɗa ga shugaban nasu suka ce wallahi lana'tiyanna nasa fala nusibanna min al-ganima suka ce wallahi mu ma zuwa zamiye mu taya ɗan uwan mu tattar ganima mu ma mu samu zuwa zamiye mu tattar ganima tare da su kaga tun anan sun saba ma shugabansu ya tunatar da su wasiyar da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu amma ba su yarda ba suka yi masa rantsuwa da Allah suka ce lana'atiyan nan nasa ‘yan uwanmu zuwa za mu yi mutar da su fala nusiban da minal ganima mu ma mu taya su tattara ganima falamma a tauhum lokacin da suka sauka daga kan wannan dutse suka je suka fara kwasar ganima surifat wujuhuhum wato sai aka juyar da fuskokinsu me za a yi a lokacin nan khalid ibn al-walid da shi da ikrima ibn abi jahal su ne jagororin yakin wato rundunar ƙurashawa sai suka zagayo ta bayan dutse waɗannan waɗanda suka rage akan dutsen na mahalba shi abdullahi ibn jubair waɗanda suka rage tare da shi duka ba su wuce mutum goma ba kenan aƙalla kusan mutum arba'in suka sauka gaba ɗaya suka gama da waɗannan wanda suka rage akan dutsen yasa saboda daman wannan su ne suka ringa musu ruwan kibiya suka ringa ma da wakansu ruwan kibiya gaba ɗayansu suka tarwatse aka karya su a farko da suka gama da waɗannan sauran mahalba da suka kashe sai suka sayo waɗannan gaba suka sayo waɗannan muminai gaba suka ringa fatattaka shi ne ya ce fa aqbalu munhazimina wato sai suka gabato sun karaya gabaɗe sun tarwatse ɗimuwa ta kasance tsakaninsu a lokacin nan ya kasance junansu ma yana sarar juna duk wani sahu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu da duk wani tsari da ya musu gabaɗayan shi ya tarwatse shi ne ya ce fa za ka izi ya du'uhum rasulu fi ukhrahum shi ne yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kiransu ta bayansu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana a can cikin suratu ali imran fadarsa subhanahu wa ta'ala wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu idh tafussunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسئلون ولا تدعون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تهزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون shi ne ubangiji ta'ala yake cewa laqad sadaqakumullahu wa'ada tabbas ubangijinku ya gasgata muku alƙawalinsa yayi muku alƙawalin zai ba ku galaba akan makiyanku to ya gasgata muku wannan alƙawali wanda bayan an dawo gida Madina abin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa na musiba da bala'i a ranar Uhud ya same su an kashe wajen mutum 70 kuma galibinsu sun dawo da rauni sai suka ringa faɗa ga junansu wai menene sababin abin da ya sa wannan bala'i ya same mu suna tunani menene sababi menene ya janyo musu shine ubangiji ta'ala sai ya turo wannan sako ya ce tabbas ubangijinku ya gaskata muku alkawalinsa a farko kun karya abokan gaba iz tahussunahum bi izni yayin da kuke kisan su kisa wanda yake mummuna da izinin Allah lokacin da kuka ringa yi musu ruwan kibiya kuka ringa sa su gaba kuna sara suka juya baya da gudu hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum yayin da kuka ringa jayayya da juna kuka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan fashiltum sai kuka samu rauni kuka samu rauni kuka tsorata dimuwa ta mamaye ku ya zamanto kun rasa inda aka dosa kuna saran junanku wa asaitum shine yace kuka saba lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasiyar da ya muku cewa kar ku gushe wannan manzon min ba'di ma arakum ma tuhibbu bayan ubangijinku ya nuna muku abin da kuke so shine wato galaba akan makiyanku da samun ganima ubangiji ta'ala sai ya ce minku man yuridu dunya daga cikin ku akwai waɗanda suke nihin wato shine rayuwa ta duniya waɗanda suka sauko suka ringa kwasar ganima wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai waɗanda suke nihin gidan lahira su ne waɗanda suka ci gaba da tabbata akan wannan dutse ba su gusa ba har sai da mutuwa ta cin musu ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa wallahi ban san da cewa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wani wanda yake son duniya yace wallahi sai da wannan aya ta sauka shine yace minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum sannan ubangijinku sai ya juya ku gabarin su kenan da a farko ku kuka sayo su gaba kuna fatattaka to amma a yanzu an sayo ku gaba liyabtaliyakum ubangijinku yayi haka ne dan ya jarraba ku ya dandana muku kenan sakamakon sabawar da kuka ma manzansa sai ce wala qad afa ankum tabbas ubangijinku yayi muku rangwame da bai tumbuke ku gaba ɗaya ya hallakar da ku a hannun makiya wallahu zu fadlin alal mu'minin ubangiji ta'ala ma'abucin fadula ne ga bayansa muminai yana daga cikin fadula ta ubangijinku wannan rangwame da ya muku da bai sa makiya suka gama da ku gaba daya sai yace iz tusiduna ku tuna lokacin da kuke juya baya da gudu a ban kasa wala talwuna ala ahdi ba kwa karkata ga ɗaya ma'ana ɗaya baya tsaya ma dan uwan shi kowa ta kan shi yake war rasulu yad'ukum fi ukrakum alhali manzon Allah yana kiran ku ta bayan ku yana cewa ilayya ibadallah ya ku bayan Allah ku dawo gare ni ni ne manzon Allah duk wanda ya kai dauki daga cikin ku a yau sakamakon shi aljanna domin an yaya ta jama'a duka sun watse ba wanda ya tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya kusan mutum mutum goma sha biyu ne kawai suka rage sha biyu kawai suka rage tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ku a ran nan fa kusan mutum dubu uku manzan Allah ya fitar da su fagen daga amma gaba ɗaya sun tarwatse mutum sha biyu kawai suka tabbata tare da shi manzan Allah ya ja daga yana cewa ku dawo ya ku bayan Allah duk wanda ya dawo ya kai ɗauki sakamakon shi aljanna shi ne ya ce fa asaba kuma gamman bi gammin ubangiji ta'ala ya sakauta muku da bakin ciki akan wani bakin ciki na daban kenan ga ganima ta kuce muku sannan kuma ga kisa da aka muku ko kuma ubangiji ta'ala ya sa kauta muku da wannan bakin ciki a sababin bakantaran manzon shi da kuka yi likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malu to shine anan yace fa zaka iz yad'uhum ar-rasulu fi ukhrahum shine yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiransu fi ukrahum ta bayansu falam ya buka ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam gairu su na yi ashirar rajula ba wanda ya rage tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rannan wato sai mutum sha biyu kawai fa asabu min na saba'ina albara ya ce daga cikinmu wato abokan gaba sai da suka kashe mutum saba'in daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum saba'in aka kashe وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومئة manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa a ranar yakin Badar wato su ko sun kashe wato sun samu kusan mutum 140 saba'ina asira saba'in wannan an riba ce su an daure su cikin sarka wa saba'ina katilan kuma saba'in aka kashe a ranar yakin badar su mominai sun kashe mutum saba'in kuma sun ribace mutum saba'in an gane ko kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya kissanta mana a cikin surar wannan suratu ali imran awalamma asabatukum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum shine yace wato wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa asaba min al-mushrikin yawma badr 40 wa mi'a sun musibantar da mutum 140 na mushrikai a ranar yakin badar 70 asira mutum 70 askari bace wa 70 katilan kuma 70 kuma sun kashe su faqala abu sufyan abu sufyan sai ya faɗa a lokacin da ake gumurzu a ranar yakin uhudu ya ce a filkaumi muhammad wai akwai muhammad a cikin jama'a ya daga murya ya kuga akwai muhammad sai da ya maimaita so uku fanahagumun nabiyu sallallahu alaihi wasallama an yi jibo maza allah ya hana su bashi amsa tambaya yake da sauran shi ko kuma an gama da shi maza allah ya ce karku bashi amsa ku kyale shi sun maƙala a filkaumi gunu abi hafa. sannan ya sake daga murya ya kuga shin akwai ibnu abi quhafa a cikin jama'a ma'ana abubakar sai da ya maimaita su uku ba a ce masa komai ba sun makala sannan kuma sai ya koma fada ya ce a filkaun ibn al-khattab ya ce wai akwai dan khattab a cikin jama'a sai da ya maimaita su uku yana nihi umar wanda dai jagoran tafiyar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hannun damar shi abubakar da umar ne kenan shi yana tambaya in babu waɗannan kenan an ƙari an yi galaba da su me za a yi da ya yi wannan kira uku uku sau uku wanda kowanne sai da ya kira sau uku ya ji shuru sun maraja a ila ashabihi sai ya koma gun jama'arsa faƙada sai yake faɗa ya ce amma haƙula ifa ƙarfi waɗannan mutane uku ya ce ai an gama da su an kashe su na yi kira na yi kira na ji shuru fama malaka umaru radiyallahu anhu nafsa umar allah ya kara masa yadda sai ya kasa mallakar zuciyar shi faƙala sai ya ce ka zabta wallahi ya adu wallah ya ce ya kai makiyin allah wallahi ƙarya kake innan lazina a adarta innan lazina adadta la ahya'un kulluhum waɗannan uku da ka ƙididdige ka lissafa gaba ɗayansu suna rayu wa qad baqiya laka ma yasuuka abinda zai ci gaba da bakanta maka rai yana nan ba inda ya tafi bai gushe ba saboda daman waɗannan su ne manyan makiyan shi qala sai abu sufyan lokacin da ya ji wannan amsa ta umar sai ya ce yawon biyau mai badri wannan yini ne wanda muka ɗau fansa a madadin ranar yakin badar kamar yadda kuka yi galaba a kan mu ma yau a yau mun sha fansa wal harbu sijalun ya ce daman shi yaƙi ai baki baki ne yau ka yi galaba wata rana a yi galaba a kanka innakum sai ya ci gaba da faɗa ya ce innakum satajiduna fil qaumi musla yace lalle za ku samu musla wato a cikin jama'ar ku waɗanda aka kashe aka shawwaha halittarsu aka yanke hanci da kunne da gababuwa saura yace lam amur biha ba ni ba nace ayi amma walau tasuni yace bata bakanta min rai ban samu damuwa ba ba ni ba nace ayi amma abun bai bata min rai ba to shine wanda karmu manta ya gabata wasu daga cikin malamai suka ce ko da an samu cewa a cikin jama'a ta mominai an ma wani musula to bai dace ba ku mominai kuma kafirai musula saboda mai yiwuwa shi wanda yin yayi ne a gaban kanshi ba tare da miyan sauran jama'a ba kamar yadda a nan shi jagoran yakin nasu abu sufiyan ba shi bai umarnin cewa a yi amma yin da aka yi ya ce shi bai bata masa rai ba sun ma aka zayyar tajiz sannan sai ya haɗu wato yana rera waƙa yana cewa u'ulu hubal u'ulu hubal ma'ana ya kai gunkin mu hubal ma'ana ka ɗaukaka lafazin u'ulu wato fi'ilul amr ne min ala ya alu uluwan asalin masdar din shi uluwan uluwan shine yace ulu hubal wato ya kai gunkin mu hubal wato ka ƙara ɗaukaka kenan kayi galaba qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maza Allah sai yace ala tujibunahu wai ba za ku bashi amsa ba qalu sai suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah ma na qulu min za mu faɗa masa ƙala sai ya ce ƙolo Allahu a'ala wa ajallu ku ce Allah shine mafi ɗaukaka shine mafi girma haka za ku ba shi amsa sahabai suka ba shi amsa ƙala sai ya koma faɗa sai ya ce inna lana la uzza wa la uzza lakum to ai mu muke da gunkin mu al uzza ku ko ba ku da wata uzza fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam za Allah sai ya ce ala tushibunahu wai shin ba za ku ba shi amsa ba ala albara ya ce kalu ya rasulallah ma na kulu sai suka ce ya manzan Allah me za mu faɗa masa kala sai ya ce kulu Allahu maulana wala maulanaku ku ce Allah shine majibincin lamarinmu ku ko ba ku da wani mai jibintar lamarinku to a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana haramcin jayayya wato a fagen daga baya halatta momine su ringa jayayya da juna suna samun sabani kuma wannan yana ƙara tabbatar mana hukuba ga duk wanda ya saba umarnin shugaba wanda menene ya janyo ma sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bala'i da wannan musiba shine saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daman tuntuna Allah ya faɗa fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun ali to dan haka saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba karamin bala'i bane da musiba a cikin al'umma wanda fa ga ya fa waɗannan zaɓaɓa ne fa wanda Allah ya tankaɗe ya rauraye ne ya zaɓa mazan jiya ga iya kawai laifinsu amma ubangiji ta'ala bai kyale su ba sai da aka nuna musu kuskurensu wanda wannan shine ya janyo hatta da shi jagoran tafiyar sai da musibar ta same shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe mutum saba'in kuma waɗanda suka samu rauni sun wuce a lissafa to don haka duk lokacin da aka ce wannan shine shugaban tafiya shugaban runduna to dole a yi masa da'a iya abin da yake kan shi ya shawarci abokan tafiya in ya shawarce su suka ba shi shawara suka ba shi ra'ayi ya ga ra'ayinsu ya fi nashi to ya karba amma in har ya ga cewa ra'ayin shi ya fi nasu to anan ba dole bane bai ya karbi nasu kuma anan su kar su samu damuwa dan bai karbi ra'ayinsu dole su yi da'a su mai da al'amarin su zuwa ga ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ubangiji ta'ala ya umarni wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wannan فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين to dan haka kenan anan in ma ya ga ra'ayin shi ya fi nasu ko ya ga nasu ya fi nashi to wannan ra'ayi ya rike shi a matsayin sababi ne in ya so sai ya mai kalamari zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala babun idza fazi'u bil layl قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا حماد هو ابن زيد ابن درهم عن ثابت هو ابن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس قال وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة قر وهو متقلد سيفه فقال لم تراؤوا لم تراؤوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بهرا يعني الفرس wato wannan babe ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan jama'a sun firgita wato a cikin dare me ya kamata su yi shin kowa komawa zai yi ya kwanta ko kuma fitowa za a yi a gami ke faruwa shine ya ce iza fasihu bil laili idan jama'a suka firgita suka razana a cikin dare me ya kamata su yi shine anan malam sai ya zo da hadisin sabit ibn aslam al-bunani daga malaminsa anas dan malik allah ya kara masa yadda yake faɗa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahsanan nas yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyawun mutane gaba daya an gane ko ta kowane bangare bangaren halitta da bangaren ɗabi'a wannan ɗabi'u da halaye manzon allah sallallahu alaihi wasallama shine ja gaba a cikin yayan adam shine yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahsanan nas wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi kyawun wato mutane bangaren halitta da bangaren halaye da dabi'u idan kana so ka gane sifofin shi na halitta to ka koma cikin ash-shama'ilul muhammadiyya na al-imamu tirmidhi wanda a farko wato ya zo da hadisai waɗanda suke bayani game da ɗabi wannan wato ɓangare na farko abin da ya shafi halittar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗaya bayan ɗaya sannan kuma gaba ɗayan littafin dukkan ɗabi'un shi ne da halayensa shi ne ya ce wa ajiwadan nas kuma shi ne mafi kyautar mutane duk wani mai kyauta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to shi ke saba da shi kamar yadda hadisai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai taɓa mayar da wanda ya zo ya nema a taimaka masa matukar akwai abin da za a bashi manzan Allah bai taɓa mai da mutumin da ya zo yana roƙa kuma gaya lokacin da aka gama yakin hunain manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan ya raba ganima abin da ya rage na dabobi da sauran kayayyaki kafin ya iso gida madina larabawan kawai da suka ji labarin gashi nan tafe suka fito suka tsare hanya gaba ɗayan abin da yake hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya kakkafe ya ba kai har sai da ya kai suka matsa shi jikin wani wannan mayafin shi ma suka warce masa manzan Allah ya ce ku bani mayafi na ya ce wallahi ya ce ba za ku same ni ba makaryaci ko matsoraci ko wanda yake marowaci dukkan abin da daidai da yal akuya ɗaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai iso ba gida da ita madina wanda kuma babu yakin da aka samu ganima mai yawa sama da yakin hunai wanda kuma ga hadisin da wasu suka zo suka roƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɗauka ya basu suka koma roƙon shi ya ɗauka ya basu har sai da ya kai abin da ke gun shi gaba ɗaya manzan Allah ya kakkabe ya basu manzan Allah ya ce kusan da cewa babu wani abu da zan dakace shi ban baku ba duk abin da yake guna na baku amma ku san da cewa duk wanda ya nemi kame kansa Allah zai azurta shi da kamewa duk wanda ya dau hakuri Allah zai azurta shi da daukan hakuri duk wanda ya nemi wadatuwa Allah zai azurta shi da wadatuwar zuciya shine yace wa ajwadan nas manzon Allah ya fi mutane ya fi kowa kyauta wanda zai kilga raƙumi ɗaya bayan ɗaya sai ya kilga raƙumi ɗari manzon Allah ya ɗauka ya ba mutum ɗaya kamar misali a ce yau mai kuɗi ya kilga wato tilam ɗari ya ɗauka ya ba da kyautar ta ga mutum guda kaga abu ne wanda yake akwai wahala to haka ya ringa ɗauka raƙumi ɗari a ranar yakin hunain mazan allah zai kilga ya ba kuma sannan hallo ya kilga hallo mazan allah ya ƙara sai ya ce wa ashija'an nasi kuma shine mafi sadaukantar mutane duk wani jarumi wanda yake mai nuna jarumta da sadaukanta to manzan Allah ya fi shi sadaukanta dalili anan Anas yake yake faɗa yace wa qad fazi a ahlul madinati layla mutanen Madina wani dare wato sun firgita sun razana suka ji wani ƙara da wata hayaniya duk jama'a hankalinsu ya tashi sami usautan sun ji wani sauti ne hankalin jama'a ya tashi qala sai ana sai ke faɗa fatalaqahum annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala farsin li abi talhata uriya wato tuntuni mazan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ji wannan ƙara mazan Allah ya zo gidan abu ɗalha ya adu dokin abu ɗalha doki ne tsiraitacce wanda ko sirdi babu balantana wata shimfiɗa mazan Allah ya hau dokin ya fita ya kewaya ya kewaya an gane ko kuwa mutakallidun saifahu mazan Allah yana rataye da takobin shi ya fita ya kewaya ya kewaya bai ga komai ba yana kan hanyar dawowa sannan sai ya haɗu da su jama'a sun fito bayan fatintini shi ya fita ya kewaya ya zagaya ya ga babu wani abu wanda yake faruwa na tsoro da firgici yana dawowa ne sannan ya gaji ya haɗu da jama'a su kuma za su fita su ga me ke faruwa shi ne ya ce fatalaqahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya haɗu da jama'a lokacin da yake dawowa ala farasin li abi talhata urye akan wani tsiraitaccen doki na abu talha ma'ana dokin da babu sirdi a cikinsa wa huwa mutakallidun saifahu wato manzon Allah yana rataye da takobinsa faqala sai yake faɗa yace lam tura'u lam tura'u ma'ana ba a razanar da ku ba ba a razanar da ku ma'ana babu wani abin tsoro babu wani abin tsoro sun maƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa ga jama'a ya ce wajattuhu bahara ya ce wannan doki na abu ɗalha manzan Allah ya ce na same shi teku ne ya anil farasa shi doki manzan Allah ya ce teku ne manzan Allah yana kamanta shi da teku wato a wajen wannan tsabar gudu yadda ruwan teku yake da yawa to haka wannan doki yake da gudu gudun shi baya karewa to a takaice malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana in aka ji wani abu wanda yake na tsoro to ya kamata shugaba a farko shi ya kamata ya fita ya kewaya ya gami ke faruwa ko kuma kenan wanda shi shugaban ya sa kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na shugaba shi ya fita ya kewaya ya kewaya bai ga komai ba abin tashin hankali yana dawowa sannan ya haɗu da sauran jama'a dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك